إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa a wannan safiya ta ranar Lahadi ita ce safiyar uku ga watan Rabi'un al-Akhir shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin shida ga watan Oktoba miladiya 2024 wannan shine darasin mu mai lamba ta uku insha Allah daga wannan littafi na al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami' wallafar al-Imam al-Hafiz Abu Bakar al-Khatibu al-Baghdadi wanda ya rasu hijira na da ɗari hudu da sittin da uku Allah ya gafarta masa. Wannan littafi kamar yadda muka sani yana mana bayani ne akan wato ladubba da halayyar da ake fata ɗalibai da kuma malamai masu harkar ilimin hadisi su siffanta da su. Akhlaqur rawi wato halayen malami kenan. wasami da kuma mai sauraro ɗalibi kenan. Za mu tashi a inda Malam Khatibu yake cewa babun niyyati fi talabil hadith. Haka ne ko? Babun da ke bayani akan muhimmancin tsarkake niyya a wajen neman ilimin hadisi. Kamar yadda aka sani ba wai ilimin hadisi ba duk wani abu da mutum zai na addini, wajibi ne ya tsarkake niyyarsa ya sanya ikhlasi a cikin abin da zai yi ya nufaci Allah ya nufaci neman yarda Allah da neman lada a wurin Allah kar ya sake ya zama wani abu na duniya yana da nasibi a cikin niyyarsa sawa'un neman shura ko neman dukiya ko muƙami ko burgewa ko sanya wasu takaici ko ba su haushi ko duk wani abu dai wanda zai janyo zuwa ga mutum ya rasa na wajen Allah ɗin domin aka haɗa da wani garadi na duniya sai a rasa na wajen Allah ɗin Allah Ubangiji ya gafata mana Malam Khatibu ya ce ya jibu ala ɗalibin hadithi an ya khulusa niyyatahu fi talabi wajibi ne akan ɗalibi mai neman ilimin hadithi ya tsarkake niyyarsa wajen neman ilimin wa yakuna qasduhu bidhalika wajha Allah subhanahu ya zama wato abin da yake nema kawai shine abin wajen Allah yarda Allah da ladan wurin Allah da ɗaukaka a wurin Allah Ubangiji maɗaukin sarki ya zama shine abin nemanka ba abin hannun mutane ba malam khatibu ya ce faƙad akhbarana abu umara abdulwahid ibn muhammad ibn abdullah ibn muhammad ibn mahdi al-bazzazu قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن, شب بن شيبة قال حدثنا جدي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال جدي وحدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد بن حدثنا يحيى بن سعيد وحدثنا أبو الحسن علي بن أبي بكر الترازي بن صابور واللفظ له قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي بن حسنوية المقري قال أخبرنا أبو جعفر أحمد بن الفضل الأسقلاني السائق بأسقلانا وأصله من مرو وأبو جعفر محمد بن هشام بن ملاس بدمشق قال أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا يحيى بن سعيد أم محمد بن إبراهيم أن علقما قال سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى حديث كذا كسن دينا إنما الأعمال بالنيات shine malam khatibu ya kawo mana shi da waɗannan wato isnadoji mabambanta ya koyo shi a garuruwa daban-daban ya koye shi a Naisabur ya koye shi a ainihin Askalan a wajen wani malamin su mutumin garin Maru ya koya a Dimashka wanda yake na maka irin tafiye-tafiye da yayi wajen koyon ilimi da nanatawa da maimaitawa a wurin wato malamai mabambanta Allah ya gafarta musu gaba daya wannan hadisi dama al-Imam Shafi yake cewa ya kamata a rubuta shi a babuka 70 wato 70 yana nufin masu yawa kenan domin 70 a gurin Larabawa yawa ne ganin in tagfir lahum 70 marra kamar in Musa mu ce inda wasu ya ce dubu ko malala gashin tinkiya ko ba adadi sai su ce 70 Malam Shafi ya ce ya kamata a rubuta shi a babuka guda 70 cikin babukan ilimi wato kowane babi in za a fara magana to a ambaci hadisin niyya don a tuna wa mutane muhimmancin niyya da amfaninta da kuma wato matsayinta wajen karɓa ko rashin karɓa aiki Wani hadisi kamar yadda muka san yana cikin Bukhari da Muslim da sauran littafai na musulunci a matsayin shi babba ne abin lura ne a ko da yaushe mu dinga jaddada niyyar mu akan duk abubuwan da muke aikatawa na addini mu kokari kwarai da gaske mu guje ma dan mutane su gani ko dan su ji su ji daɗi ko dan su ji su ji takaici ko dan su ce mun iya ko dan su mu ba su tsoro mu firgita su duk wannan baya cikin manufar ilimi manufar ilimi shine a nufaci Allah da shi kai don Allah ka nemi abin da Allah yake bayarwa babu wanda zai baka irin abin da Allah zai baka Allah ya gafarta mana malam yace akhbarana abul hasani محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق البزاز قال أخبرنا جعفر ابن محمد بن نسير الخلدي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي قال أخبرنا علي بن حكيم قال سمعت وقيئا يقول يتي ناجي وكيع ابن الجراح الرؤاسي يناتشيوا سمعت سفيان ناجي مالما سفيان الأنقيين يناتشيوا يناتشيوا ما شيء أخوف عندي منه يعني الحديث منه يعني الحديث وما شيء يعدله لمن أراد الله به yace babu abin da ke tsorata ni wanda yake gigita ni kamar wannan harka ta ilimin hadisi kuma babu wanda ba wani abu da za ka samu ya kai darajarsa ga wanda ya nufaci Allah da ilimin da yake in ka nufaci Allah da ilimin da kake koya na hadisi to babu wani abu da zaka samu a duniyar nan da ya kai daraja abin da ka samu na ilimin hadisi domin zaka samu kundin maganganu da ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne a tare da kai kaga ba wanda yake da irin wannan kundin malam ya sake cewa akhbarana ali ibn abi ali al-basri qala akhbarana abu nasr ahmad ibn muhammad ibn ibrahim al-bukhari قال حدثنا إسحاق بن أحمد بن خلف الأزدي الحافظ قال سمعت محمد بن ابن أبي هاشم قال سمعت عبد العزيز ابن أبي رمزة رزمة قال عبد العزيز يتي أتينا إسرائيل من جيكم با إسرائيل wannan kasar azaliman nan baba sunan mutun ne wannan mun je gun Isra'il ibn Yunus ibn Abi Ishaq as-Sabi'i ma'a nafarin min ahli Khurasan cikin wasu mutane mutanen garin Khurasan yanzu mutum ya sanin suna Isra'ila ai ya kana zuwa ka shiga zaka yi sallah za a ce ba za a bi ka ba ka ji kuma amma sunan wani malami ka ce kawai amma haihuwa ka zo ka ce jama'a an haihuwa kuma sunan ɗan nan Isra'ila a ina ai ka yi radda kenan tunda sunan annabin Allah ne Allah ya kyauta Allah ya ba musulmi nasara akan waɗannan azzalumai ya ce fasa'alana faƙulna nahnu min ahali maru ya tambaye mu ya ce mutanen ina ne ku sai muka ce mutanen marwa marwa ita ce kawai yanzu kamar ka ce tahara faƙala maru am khurasan ya ce marwa ko khurasan wato yana so su zama mashi specific kama a gaba kano ne a ce mutumin ina ne kai sai ka ce mutumin kano alhalin kuma kai mutumin kura ne ko ya kasai ko wudil ko warawa a gare ba kano ne amma ya kamata ka faɗi inda kake a keɓance ko sai suka ce ya ce fa inista tsatun Allah ya kuna ahadun as'ada bi ma sami itun minkum faf'alu ya ce in za ku iya a ce kada wani ya fi ku cin moriyar ilimin da kuke da shi to ku yi haka Allah ya kuna ahadun as'ada kada wani ya fi ka samun tsira bima sami'tum da abin da kaji minkum fiye da ku faf'alu wato ya zama damuwarka da ilimin da ka samu shine kai ka ci moriyarsa kamar da kake kokarin ka ga cewa kuɗinka kai kake fara cin moriyarsa kafin wani amma kana takama kana cewa kuɗi na ne abinda na ga dama zan yi da su kada wanda ya samu baki to me yasa ilimi mun fi damuwa da wani ya ji ko wani ya mora akwai matakan neman ilimi da malamai suke faɗa na farko shine as-sama kai isra'i ga malami ka ji na biyu shine al-hifz ka rike ilimin na uku shine al-faham ka fahimci me yake faɗa na hudu shine al-amal ka yake da shi na biyar shine annashar sannan ka yada to amma zaka ga galibi wancan na ƙarshen muke tsallakawa kowa ya fi damuwa da ya za a yi nasharin ilimi har ma ya zama yanzu kamar wata al'ada duk wanda ya buga ma waya ko game da shi cewa Allah mala ina so ne ilimi ne saboda nayi da'awa shine na can ƙarshe ina so ne ilimi ne saboda ina so in zama irin malam Jafar ba wai irin malam Jafar yayi shahada ba a irin malam Jafar yayi shuhura irin malam Albani ba wai yayi shahada ba irin malam Albani yayi shuhura irin Dr. Sani ba wai ya zama yana ta hidima wa ilimi ba irin da ta sani ya zama kowa na tsoron karatun shi ta gane irin kowa ya rena kanshi a gaban shi abin da yake nema kenan ka tsusa da ya gama ka wannan abu to wannan muguwar manufa ce muguwar manufa ce kuma abin takaici ta yaɗu a cikin usazanmu har ma ba sa ganin ta matsayin kuskure har in ma mutum ya maka magana ka kawo mishi itiradi sai ga da next zai ce wani mahasadi ne baya so in kamo shi bai so na wuce shi wacewa yake wai ba dan da'awa ake karatu ba me yasa shi yake da'awa kun ga inda shedan yake labbasa wa mutane abu ita da'awar ko karantawa in ta kama za ka yi tsautsayi ya kawo kanka sai ka yi amma ba ita ce asalin kasadi na farko ba kasadinka na farko shine wannan shine mene Allah ya kuna ahadun as'ada bima sami'tum minkum kar ka sake wani ya fika cin moriyar karatunka ya zama kana da wato kana da kula da wannan ka'idar ya za a yi na morit ilimi na to kuma ko ba wasu ya ce amfanin ilimi aiki da shi wannan shi ne more karatu ka iya ƙur'ani to ya aiki da shi ka iya sunna ya aiki da ita ka iya fiƙihu ya aiki da ita ba ganin ko ‘yan boko jama'a da za a samu wani ɗan boko yana yin wata ɗabi'a ta saɓa wa iliminsa sai a ce wannan wani irin mutum ne kamar bai yi boko ba lissafi wannan bai iya ba ba yi da wayau ana ta cutar shi kamar bai yi boko ba kaga mutane suna zarginsa akan mene akan rashin aiki da iliminsa sai ya ci gaba da yi musu wa'azi ya ce musu man talaba hadha da ilma lillahi a a menene ha lillahi ta'ala sharufahu wanda ya nemi wannan ilimin don Allah yakan samu sharafi yakan samu ɗaukaka. wasa'ada kuma yakan yi tsira yakan samu tsira fi duniya wal akhirah a duniyar sanan zai tsira a lahirar sanan zai can zai tsira insha Allah wa man lam yatlubu lillahi wanda ku ya neme shi ba dan Allah ba khasirar duniya wal akhirah to wannan yayi asarar duniya da lahira gara ka zauna a matsayinka na mutum gama gari da ka sa kanka a harkar ilimi kuma ya zama cewa niyyarka ba ta dan Allah bace yana da hadari kwarai za mu zo mu ji hadisi game da waɗanda za a fara zindimawa a cikin wuta da su ake hura wuta daga cikinsa akwai malami wanda ya koyi karatu yana neman duniya malam khatibu ya ce wal yahzar an yaj'alahu sadilan ila nailil a'rad kai taka tsantsan a hirdinka ya kai dalibi daga ka sanya iliminka ya zama hanyar neman abun duniya wa tsariƙan ila akhadhil a'wadi ka ji tsoron iliminka ya kasance hanyar ansan maye a iwa wato ka bayar a baka ba na gishiri in baka manda ya zama iliminka shine kasuwancinka shine tijararka shine jarinka na neman abincin duniya faqad jaa al-wa'idu liman ibtagha zalika bi ilmi ce an samu hadisi da yazo da bayani akan azaba da za a yi ma mutumin da yake neman duniya mutumin da yake neman shura mutumin da yake neman ɗaukaka a wajen mutane ta hanyar iliminsa. Ina hadisin yake, sai Malam Khatibu ya ce, Akhbarana Abu Sa'idin, Ibn Musa ibn al-Fadli, Ibn Shazan, As-Sirafi, Binai Sabur, قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا إبراهيم بن منكذ الخولاني بمصر قال حدثني إدريس بن يحيى عن ابن عياش ال- ال- ال- القتباني عن خالد بن يزيد ابن المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال wannan isnadi yana da rauni saboda al-musanna ibn sabbah dincin da aka ambata wato mutum ne mai rauni a cikin hadisi malamai sun ba a fashi shine mai riwaya daga Khalid ibn Yazid al-Aili kenan shine ɗalibinsa shine ɗalibinsa ko malaminsa kuma Amr ibn Shu'aib ibn Muhammad ibn Abdullah bin Amr ibn al-As to amma hadisin yana da shawahidu wanda za su goyi bayan sa zamu ji a gaba insha Allah yace wancan abul abul Abbas al-Asam wani malami ne mashahuri da aka sani yace man ta'allama ilman yantafi'u bihi fil yuntafa'u bihi fil akhirah wanda ya koyi wani ilimi wanda ilimin amfanin shi na lahira ne ilimin addinin musulunci ilimin qur'ani da sunna yuridu bihi arda shay'in min ad-dunya amma sai ya koye shi don neman wani abu na duniya lam yarih ra'ihatal janna ba zai ji kanshin aljanna ba saboda nisa da zai mata ba zai ji kanshin ta ba asalin hadisin Abdullahi dan gidan Imam Ahmad ya ruwaito shi a cikin Zawaidul Zuhud na babansa amma dai isnadin shi yana da rauni saboda wacce illar da aka ambata malam ya sake cewa حدثنا أبو نعيم Ahmad ibn Abdullah al-Hafiz wannan Abu Nu'aym mai Hidatul Awliya yake Abu Nu'aym Ahmad ibn Abdullah ibn Ahmad mai Hidatul Awliya da akhbaru Asfahan da makamantansu dama mun ji a baya cewa Malam Khatibu ya je wurin sa koyon karatu shi Abu Nu'aym ya rasu 400 ne da 30 to shine a wannan isnadin yace akhbarana Abu Ja'far Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad al-Muqri قال حدثنا أبو شعيب الحراني قال حدثنا سعيد بن منصور وأخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن السراج لني سابور يقولون سبعين إسنادين وانا وقال أخبرنا أبو أمر ابن مطير أخبرنا محمد بن يحيى بن سليمان ابن بشر بن الوليد قال سورة سما لمن ناشي غدا بيوكينا وكوسكتي أخبرنا فليح بن سليمان أنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أن سعيد بن يسار an abi hurairata qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zan Allah yace man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullahi la yata'allamuhu illa li yusiba bihi arada dunya dan mutumin da ya koyi wani ilimi wanda ake koyan shi asali don alkiyama amma sai ya zama shi yana yin shi ne dan neman wani abu na duniya la ya ta'allamu baya koyan shi illa li yusiba bihi arada dunya sai da neman duniya wa qala abu nu'aymin aradan min ad-dunya maimakon arada dunya da abu ɗaya ne yace lam yajid arafa al-jannati yawm al-qiyama rana al-qiyama ba zai ji kanshin aljanna ba kwata kwata kaji wannan wata riwaya ce duk da yake ita ma isnadinta yana da rauni saboda akwai wato maganganu da aka yi akan wasu daga cikin masu riwaya kamar abu amr mutayir duk da yake limami ne amma akwai maganganu da malamai suka yi a kansa amma asalin hadisin yana da hanyoyi daban-daban yana cikin abu dawud da ibn maja da musnadin imami ahmad ibn hanbal isnadin isnadin kuma ibn hanbal kamar yadda malamai suke cewa sharaɗin inganci ne da shi da sauran maganganu da aka yi dai masu tsayi akai ya sake cewa وأخبرنا أبو طالب عمر بن إبراهيم بن سعيد الفقيه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح المالكي قال أخبرنا محمد بن سهل بن بيداز بالأبلة سنن قريني قال أخبرنا شيبان بن فروخ مالا شيبان مشهور مالمين قال يتي أخبرنا نافع وهو آه نافع أبو هرمز ونن wannan nafi abu hurmus wanda gashi nan a ɗabakar tabi'ai ibn ma'in ya ce makaryaci saboda wannan isnadi in ka so ka ce imma da'ifun jiddan wa imma isnadun matruk a an Anas ibn Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Anas yace man talaba al-haditha aw al-ilma yuridu bihi ad-dunya lam yajid harth al-akhirah wanda ya nemi ilimi ya zama wato yana son duniya ne ko yana neman abin da ake samu a duniya nabi ya ce ba zai samu wato rabon lahira ba da Allah ya ce man kana yuridu harsa al-akhirati najid lahu min harfi wa man kana yuridu harsa ad-dunya nu'tihi minha to in ya samu na duniyan shikenan da ajalla lahu fiha ma nasha'u liman nuridu sai wanda Allah ya ga dama ka iya ka nemi duniyan ma Allah jarce ka da neman ta kuma ya hana ka. Eh, a kishin bambam fa, ita sabani da ita. Ta yi dama kai hagu. Allah ya kyauta. Ya sake cewa akhbarani Abubakar al-Barqani, kaga wani babban malami shi ma wannan isnadi al-Imam Abubakar al-Barqani ya rasu 425 shi kuma ce haddasana Abu Muhammad ibn al-Abbas al-Khazzaz قال أخبرنا أبو العباس بن صابور الدقاق أخبرنا سليمان بن عبد الجبار قال سمعت إسحاق بن عيسى بن الطباء يقول قال حماد بن سلمة ولا حماد بن سلمة لا يدقت كم مشهورا حماداني كنونكو حماد بن سلمة بن دينار ده حماد بن زيد بن درهم ɗaya ɗan dinari ɗaya kuma ɗan dirhami yadda ake gane su wanda yake ɗan ɗan ɗanɗan na ƙasa ya fi ɗanɗan na saman inganci. Dinari da dirhami wane fi daraja? Dinari shi ne zinari ko? To wanda sunan shi akwai dinari shi ne bai kai matakin ilimin ɗayan ba. Wanda sunan shi akwai dirham shi ne Hamad ibn Salama ibn Dirham, Hamad ibn Zaid ibn Dinar, to sai ka akasa. Wannan ya rasu 167. Malam Hammadu ya ce, Man talabar haditha li ghairi Allahi mukira bihi, wanda duk yake neman karatu ba don Allah ba, duniya yake nema ko, to zai sha mamaki. Za a karatun da zo mashi da wani da wata irin wato jarabawa, shine makar, zai zo mai da wata irin jarabawa. Daga cikin jarabawarsa shine za ka same shi da hassada, wanda hassada kuma cuta ce da ke hana zuciya zaman lafiya. baya so ya ji ga wani ya taso ya samu wata ɗaukaka ko ilimi ko shahara da sai ga shi nashi ilimin da shahararsa tana cikin barazana so da kullum yana cikin bala'i yadda ka ga dai 'yan siyasa su so da shi shi mahassadi a cikin ilimi gani yake in dai ga kujerar wani to tashi ba ta da amfani to zaka zai shiga cikin wannan jarabawar da bala'i zai shiga kuma cikin jarabawar gasa da 'yan duniya domin abin da yake ganin in yayi ya samu ya zama accomplished wato ya cimma abin da yake nema shine ya tara irin abin da duniya suke tarawa daga nan maimakon ya zama na hamarsa haɗamarsa akan ilimi ce sai zama haɗamarsa akan gidaje da mata da 'ya'ya da jari da kasuwa da mukamai kaji an ce mutum ɗaya yana da masallacin juma'a guda biyar kuma duka shine chief imam ko shugaban waccan kungiyar ne shi kuma a can ma shugaba ne wani ma har gari gari fa yana da masallaci a nan garin da yake yin juma'a kuma yana da shi a wani gari yana da shi a wani gari sai ga kira nawa zai kasu kuma juma'a na lokaci da yake yin tarara daya mun gane ka ji ai ta rikici da shi me yakon ko da shi ya gina masallacin ko ta nan shafi gina masallacin ka samu wani ka naɗa shi mana je ya sallah amma saboda akwai abin da ke biyo bayan sallah ba wai lada ne kawai ke biyo bayan ta haka dole ya zama yana da influence akan masallacin shi zai dinga control dan ya zama kudaden da ake samu suna karkashin juyawarsu haka duk inda ya ga wata harka da za a samu kuɗi ko ba ta halasta ba sai ya shiga ko ta yaudara ce ko ta ƙarya ce ko da a cikinta akwai cutar da al'umma za a gan shi a ciki harkar siyasa ce harkar wane ne harkar magudin zaɓe harkar kwangila duk wata harka da mutanen kirki suke tsoronta za ga shi kuma yana yin gaba-gaba a cikinta sai zama tunanin shi ya kuma irin na yin duniya sannan kuma daga cikin bala'in da za ka ga ya samu kanshi a ciki za ka ga ba zai iya barin ɗalibai magadan iliminsa ba saboda ba zai iya zama ya karanta da ɗalibai ba ya cinye lokacin shi a waɗancan abubuwan da ba su ne aikin malami ba sannan kuma ko da ya samu lokaci yana tsoron kada ɗaliban masu iya ilimin da za su zama malamai don za su zama barazana gare shi to za ka sai ga yana cikin jarabawa ta ko'ina sannan kuma za ka ga zai wayi gari yana jin takaicin a ce ga wani ya yi magana a kansa ko ga wani ya soke shi karka raba misalin irin wannan malamin da misalin irin 'yan siyasa da ka sani ne zagadu wannan halayensu Allah ya kyauta wa akhbarana abu usman wannan isnadi da muka karanta isnadi ne kyakkyawa abu nu'aymin ya ruwaito shi a cikin hilya da ibnu abdul barri ya ruwaito wannan asari a cikin jami'u bayanil ilmi wa fadlihi malam yace akhbarana abu usmana sa'id ibn al-abbas ibn muhammad al-qurashi al-harawi qala akhbarana husayn ibn ahmad ibn muhammad al-saffar wannan yana da rauni wannan muhammad al-husayn al-saffar yana da rauni kamar da malamai suke faɗa shi kanshi khatibu ya faɗa haka a cikin tarihi ɗinsa duk da ya ce malaminsu ne ya koyi karatu da yawa a wurinsa amma ya ce thumma bana li fi akhiri umrihi annahu laysa bi hujja ce daga baya na gane cewa ba ba abin dogaro bane Allah ya gafarta musu wa akhbarna qala akhbarna abul hasan az-zuhri qala samitu ali ibn khashram yaqulu an hasanawiyya al-attar yarwi an ibn al-mubarak qala qila li sufyan ibn mubarak yace an ce malam sufyanu ibn sa'id al-thawri kenan ahadu sufyanain manin nasu yace su wane ne mutane wanda suka kai daraja a kirasu da suna mutane wato a cikin mutane su waye mutane ba mutum mutumi ba qala al-ulama ce malamai kila famani sifla suwaye makaskanta a cikin mutane qala zalama yace macinta mugaye sawa mugaye nan cikin yan siyasa ne ko yan kasuwa ko mazajen aure ko attajirai ko malan makaranta duk wanda ya zama ya dauki siffa azzalimi yana cikin makaskanta a cikin al'umma kila aka ce famanil gawga'u to suwaye kuma yan mahabba wa dabba wanda ba su san ciwon kansu ba wanda ‘yan abu ya rima a sha kiɗa kenan ko? ‘yan bin trending, in aka yi da sunan yu su tafi aka kada sanan su tafi kamar karmami a cikin iska. Kala sai ce, Allazina ya fito bunar haditha ya sta'aki nuna bihin nas, waɗanda suke koyan ilimi don su ci abinci. Ƙila famanil muluku, suwa yi sarakuna na gaskiya, ƙala zuhadu, ce waɗanda suka guje wa duniya suka kama tabarkin lahira to su ne su ne shugabanni a cikin wata cikakkiyar riwaya aka ce wa mani dani'u waye kuma makaskanci ya ce allazi ya zukuru gala a sa'ari in babbai wanda zai yi bako in yi bawa yana kere dinga labarin tashin farashi a gaban bakon wata yana bakon cewa ba ka sa abin da za ka ci bako kasancewa ka zo gidan marwata kenan ka zama na cewa kai wallahi kwai ya tashi da ma yanzu wa ke iya abinci da nama ai shinkafa ta fi karfin talaka to duk wanda zai wannan fira a gaban bako malam yace to wannan shine makaskanci an ce akwai wasu mutane saboda saboda duka da ake ji a wannan zamanin in mutum ya bako in yamma ta yi sai a tura yaro a ce to yaron ya raka ka gumme shayi ka je ka sai abin da zaka ci bako fa a haba da ma ai wallahi daga nan ba zan dawo ba sai nemi gidan kwana ai ba ka da aminci akan kanka a gidan da za ka kwana bakunta a ce a kai ka gun mai indomi a bakin layi ko a nan garin ne ake ni ban san ko yana bane wallahu musta'an to wannan kun ga maganganu ne na malami wanda yake gogagge a ilimi Sufyan Thauri ɗaya daga cikin a'immatu din wa duniya a cikin ilimin fiqh da hadisi wanda mazhabin shi bai gaza mazhabin Imam Malik ba sai dai kawai shi ɗalibansa ba su gaba da riwayar mazhabin ba sai mazhabin ya kare amma shi ma da yana da mazhabi na fiqh Sufyan Thauri shine yake wannan sharhin yace malamai sune mutane na kwarai a cikin mutane sannan makaskanta kuma a cikin mutane sune azzalumai sannan kuma wawaye wanda ba su san ciwon kansu ba sune masu neman ilimin hadisi dan duniya sannan babu kuma wanda ya zama wato jagora kaman wanda yake neman lahira kawai wato shine zahiri din kamar yadda zaka ga Allah madaukakin sarki yana musu kirari dama kaman fadin shi tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada to wannan sune sune shugabanni din eh sune na gaske tunda zaka ga irin wannan zai waye gari duk abinda ku kuke ganin girman shi shi bai dame shi ba abinda yake sa mutane su ta wahala shi ba wannan bace damuwa shi da haka ba zai sha wahala ba eh ba zai sha wahalar da muke sha din nan ba Allah ya kyauta. Malam Khatibu ya ci gaba da cewa, wal yattaqil mufakharata wal mubahata bihi wa an yakuna qasduhu fi talab al hadith nail al ri'asati wa ittikhad al atba'i wa aqd al majalis fa inna al afata al dakhilata ala al ulama'i aktharuha min hadha al wajh subhanallah yace wal yattaqil mufakharata ahir ya kai dalibin ilimi ka yi taka tsantsan ka tserewa almufahara kuri da cika baki da ruba na fuwa na ƙarfin hadda ni na iya riwaya kaza shi bai iya ba ai ko da muka yi musabaka ma kaza ne na fuwa na ilimin hadisi na riga shi zuwa makarantar nan ai mu ne ɗaliban sahun farko a makarantar nan yaushe ma aka san shi a ina ma yayi karatu mu da muka yi jami'a kaza shi da bai jami'a ba mu da muka yi karatun allo mu da muka yi hadda a barno misali wal mubaha al-mufakhara da mubaha kusan abu ɗaya ne amma al-mufakhara ta nufin a faɗa a mayar al-mubaha kuma shine ka ji a jikin kaɗan cewa kafuwa ne kana ganin wani ai makaskanci ne bai kai wani ma miƙo mai hannu sai ya kalla ya cewa ai wannan sanan bai gasa shi to ka guji wannan da sunan ilimi wallahi sai ka ce khatibu a cikin mu yarari ko kuma ka ce to ko da ma can akwai wannan matsalar ne za ka ga mutum a cikin facebook yana irin wannan maganganun cewa su su suke da ilimi su suka san me suke su wani ba su isa ba zai musu raddi sai ya musu tonan asiri kaga mutum ya zama kamar ya yake ce masu makami din nan kaura kaura ba kaura gwamnan bauchi nake ne ba kaura wato dan daba yawa kaga da da kaura da dan dambe su ne suke wa kansu kirari ba su jiran wani ya musu mutu ya tafi ya fito cikin fili shi zai faɗi matsayin shi kaga ai ko ƴan boko ai suna jira a zo akan ta citation ko su tsaya akan ta citation wato su ma ƴan boko sa da wani dan nau'i na tawalu a irin wannan yanayi amma kaura bai jiran kowa da kanshi zai wa kanshi kirari to a ce malami ya zama kaura magori wasa kanka da kanka wa an yakuna qasduhu fi talabil hadith naila ri'asa a hirɗinka daga ya kasance abin da ya sa kake neman ilimi shine neman shugabanci ya zama shugabanci kake so ka samu a ce kai ne mai faɗa a ji a cikin mutane ko ba wanda ya isa sai kai ko a baka shugabancin ƙungiya ko majalisar malamai ko wani abu makamancin haka wattihadal atba so kake ka samu mabiya ka zama kamar wani wato wani jagora na siyasa wa aqdal majalis so kake ka zauna majalisin karantawa shine abin da muka fara da su ko ina so na yi ilimi ne don na karantar. To malamai suka ce ka ji tsoron wannan manufar ba ta kirki ba ce. Fa innal afata kaga duk wata cuta addakhilata alal ulama wacce ke sadadawa ta shiga harkar malamai aktsaruha min hadal waje. Daga waɗannan manufofin waɗannan manufofin na duniya suke ja kaga duk wannan rikicin da ake cikin saha a ilimi wala wannan manufofin suke jawo su. manufar alfahari son duniya shi ke jawa ce sai an yi mukabala sai an kora mutum a mai takakka shi ke ja a yi zage-zage shi ke ja har aje gurin 'yan sanda shi yake raba kan jama'a neman shugabanci da son mabiya shi ke raba masallaci shi ke raba islamiyya shi ke raba makaranta hadda shi ke jawo gaba don an ce wani ne liman ba wani ba wani ya ce ba a isa ba wallahi sai ya yi su wani su ne shugabanni ba su wani ba a ce ba a isa ba wallahi sai dai alƙali ya raba gaddama duk abin da ke jawo duk wata fitina ha aje wato ɗaliban ilimi da malamai su fara mitin irin na 'yan siyasa na ƙulla makirci na neman ganin bayan junansu na cin dunduniyar 'yan uwansu duk wannan fa innal afata dakhiyata alal ulama'i aktharu min hadha alwajh malam katibu ya daura magana sa da hujja yace akhbarana alqadi abubakar أحمد بن الحسن بن أحمد الخراشي الحراشي بن صابور أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأقسم قال أخبرنا أبو أمية الطرسوسي قال حدثنا الوليد بن صالح النحاس أخبرنا أبو بكر الراها الداهري أبو بكر الداهري ذهب يما غنش أتكين ميزان الاعتدال لتشوى سننشي عبد الله ابن حكيم وليس بثقة ولا معمون أي والله أعلم قال أخبرنا عطاء بن عجلان أن نعيم ابن أبي هند الربعي بن حراش أن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله يتي من طلب العلم liyubahiya bihil ulama'a wanda ya nemi karatu don ya yi malamai tunƙaho ya ce musu to ai dai mun yi ilimin yanzu aha a daina raina mu da ku kaɗai ne kuke da shi kuna takama to yanzu mun kamo ku ba abin da za a layince mana kowane malami kar muke kallonsa auli mariya bihil juhala ko dan yayi jayayya da jahilai dama su jahilai jayayya suka yi zai ga mutum yana ta jayayya har a har a dinga yin wai live jayayya live a saka ta a TikTok wannan ya faɗa wancan ya faɗa a ta a shari'a wani har ya kai duka wali yuqbilan nasu ilayhi kuma dan mutane su tare a gaban sa bi wujuhihim shine kokarin dai tara mabiya din annabi yace falahun naru to dan wuta ne wannan hadisin duk da isnadin nan mai rauni ne kamar yadda muka ji amma isnadi ne hadisi ne thabit min hadisi abi huraira wa ibn Umar akwai lafazi wanda yake cikin sunan ibn Majah da Muslim da da, littafin Hakim al-Musaddarak mai lafazin man talaba ilma yubahi bil ulama aw li yumari bihi sufaha dan ya jayayya da wawaye aw li yasrifa wujuhan nasi ilayhi annabi yace fannaran nara wuta wuta balbal zaka sim a gyara niyya jama'a a gyara niyya a kyautata ta ko da yaushe a gyara ta al-imamu an-nawawi yayi magana akan hanyoyin wannan hadisi da wanda suke masu rauni yayi magana akan su a cikin littafin shi at-tibyan fi adabi hamalatul qur'an malam ya sake cewa akhbarana abul husayn muhammad ibn abi madrin النرسي قال أخبرنا علي بن عمر القتلي قال حدثنا أبو خبيب العباس بن أحمد بن محمد البرتي قال حدثنا أبو صالح أحمد بن عاصم الأباداني قال حدثنا بشير بن ميمون أبو سيفي بشير بن ميمون أبو سيفي متروك متروك متهم بالوضع الشيء أشأس ابن سوار وان الشيء ما لم سميته أشأس بن سوار عن ابن سيرين an huzaifata kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nabi yace la ta'allamu ilma ai la ta ta'allamu tawu daya an share ta ne kar ku yi ilimi litubahu bihi al'ulama dan ku dinga wa malamai tinqahu walitumaru bihi sufa ko ku dinga yin jayayya da jahilai walitusrifu bihi wujuhan nasi ilaikum ko dan ku je da fuskokin mutane zuwa gare ku faman fa'ala hadha fa huwa fin nari wanda ya ka to dan wuta ne waman allamtum هذا منه ومن علمتم هذا منه فرجموه بالحجاره duk malamin da kuka ganshi da irin wannan dabi'a in kun ganshi ya ce me kun ku zo ku yi karatu a gurin shi to ku jajjefe shi dan eh shi dani ne wannan ba malami bane wannan isnadi isnadi ne wahin kamar da muka ambata shi ma yana cikin sunan ibn majah wa da sanar qadi abu umar al-qasim ابن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي بالبصرة قال حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد الأثرم قال أخبرنا علي بن داود القنطري قال حدثنا سعيد ابن الحكمي قال أخبرنا أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن عبد الله ابن عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آه أوكي عن جابر بن عبد الله عن عبد الله بقول yace annabi ya ce la tatlubul ilma litubahu bihi ulama wa tumaru bihi sufaha wa tukhayyiru bihi majalis kar ku koyi ilimi dan neman wato tinkaho wa malamai ko jayayya da jahilai ko samun wurin zama a majalisi wa man fa'ala zalika fannarun nar wanda diye haka to dan wuta ne wancan yahya ibnu ayyub al-ghafiqi saduqun ne rubbama akhta kamar da ibnu hajar yake faɗa shine matsalar wannan isnadi kuma kamar anan din kamar da malamai suke gani akwai kuskuren da ya faru gare shi hadisin da ya majmu'i turuqihi zamu ga cewa tabbatacce ne kamar da zamu ci gaba da jin nau'o'in riwayoyinsa sai malam ya sake cewa أخبرنا علي بن أبي علي البصري قال حدثنا أبو نصر أحمد بن محمد بن إبراهيم البخاري قال حدثنا إسحاق بن أحمد بن خلف الأزدي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن إسحاق بن يحيى بن أبي كعب بن يحيى عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتغى العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يقبل بأفئلة الناس إليه فإلى النار وتينه wannan isnadi shi ma isnadi ne mai rauni saboda ishaq ibn yahya ibn talha da'ifi ne kamar da ibn hajar ya faɗa asalin hadisin yana cikin tirmizi da littafin kitabus samt na ibn abid dunya da zammul giba na ibn adi da tabarani a cikin almujamul kabir da da da al'ajuri a cikin akhlaqul ulama da alhakim a cikin musaddarak ɗinsa da baihaqi cikin shu'abul iman da al-imamu al-harawi a cikin zammul kalam duk sun ruwaito shi hakanan ibn al-jawzi a cikin al-ilal al-mutanahiya yace wal yaj'al hifdhahu lil hadithi hifdh ri'ayatin la hifdh riwayatin fa inna riwayat al-ulumi kathir wa ru'ataha qalil wa rubba hadirin kal ga'ib wa alimin kal jahil وهامل الحديث ليس معه شيء منه شيء إذ كان في في اضطراره لحكم لحكمه بمنزلة الزاهد عن معرفته وعلمه yace wal yaj'al hibbahu lil hadith kai dalibi ka sanya hadda kaga hadisi hibba riayati wato kana haddace shi ne dan ka kula da abin da ke ciki ka aikata shi a rayuwarka wato ka dinga duk sanda zaka yi abu ka tuna a cikin hadisi kaza an ce kaza sai kai aiki da abin da hadisin yake cewa yi ko bari la hibba riwayata ba wai hadda kawai ka san su ba baka aiki da su kamar da yanzu galibi hadda haka take ko ta qur'ani kamar da salaf suke cewa an aiko da alqur'ani dan ayi aiki da shi sai mutane suka mai da hadda shi ce aikin su kawai ba asalin aikin in kaga yanda ana zuga mutum to ana zuga shi ne saboda yana da zafin hadda ba ana zuga shi saboda yana da riko da ƙur'ani a aikata ba. To haka kar ya zama iliminka na hadisi irin ilimin alaramma ne na gardantaka. Kawai kai dai ka san baki ka yi sasu. A ya zama aiki kake yi da hadisin wurjanjan. Fa inna ruwatal ulumi kathir. Masu riwaya mahaddata suna da yawa a gari ga sunan. Wa ru'ataha qalil. Amma masu aiki da ilimi sun yi kaɗan. Wa rubba hadirin kalga'i. to da yawa mutum yana waje aka yaba amma kaman baya wurin bai rike ba hankalin shi baya kai tunanin shi bai kai ba wa alimin kal jahil ko kuma kaga wani malami kamar jahili aikin sa da ɗabi'ar sa da mu'amalar sa tun daga cikin gidansa iyalan suna kuka da shi al'umma suna Allah wadare da ilimin sa wasu ma suna ce mishi ba magajin annabawa bane sai har yana sa mutane suna suna suna yin sako da malami ba su jin tsoron Allah saboda wani malami kwaya ɗaya da ya zama wato abin nan ya zama zare a cikin tarin malamai wa hamilul hadisi laysa ma'ahu minhu shay kuka ga ma'abocin ilimin hadisi babu wata alama ta cewa mai ilimi ne shi id kana fi tirahihi li hukmihi bi manzilati adh sai zama wajen yadda yake watsi da hukunce hukuncen da ke cikin hadisi kamar kwatankwacin mutumin da adh-dhahibi an ma'rifatihi wa ilmihi wanda suka yi baran-baran kamar sun yi baran-baran da iliminsa da abin da ya sani inda ka san an cire kwakwalwar mai ilimin an saka mashi wata mara ilimi yadda ka san kayi formatin waya ko, ko memory babu komai na alamar yana da ilimi malam khatibu yana mana wannan nasiha wata ke mai girma kwarai da gaske ya ce haddasani ubaidullah ibnu abil fatih farisi akhbarana abul abbasi ahmad ibn muhammad ibnu al-husayn razi قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن طرخان قال أخبرنا زكريا بن يحيى zakariya ibnu yahya yana da rauni hakanan malamin sa haushab ibnu abdul karim al-kindi shi ma khabaruhu batil قال أخبرنا عبد الله بن واقد قال أخبرنا أبو رجاء شيخ عبد الله بن واقد كنا الهروي عن بهزي ابن حكيم ابن عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم الحديث ليحدث به الناس لم يره رائحة الجنة wanda ya koyi karatu dan ya koya mutane dan manufar shi zama malami to ba zai ji kanshin aljanna ba wa innahu la yusibu ra'ihataha ana kuma jin kanshin aljanna ne min masirati 500 am daga tafiyar kamar shekara 500 tuna ganin bari mu juya kasar din nan dan awa da rabi zamu yanzu mun yi minti 45 ko sai a dan juya a bada minti 5 a shakata ko kuwa sallallahu wasallam ala muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi